ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بالتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallaci mai albarka na Masjidid Da'awati wal Irshad domin ci gaba da karatun wannan littafin namu na Sunanu Abi Dawud zan iya cewa wannan shine karatu na farko idan zamu tsarawa zamu ce wannan shine karatu na farko domin shine karatun da zai fara daga farkon littafin duk karatun da muka gabatar mun gabatar da shi ne sakamakon azumi yanda ko da mun kawo kitabu siyam ke za mu tsallake shi dun da mun riga mun gabatar da shi kenan yanzu in za a tura karatu za mu tura na farko tun da shi ne salsalakin littarikin insha Allah yau muna biyar ga watan ramadan hijira daga maka zuwa madina 1446 wanda ya daidai da shekara ta miladiyya 2025 taken karatunmu na yau shine tasattar bisakha'i fa kullu aibin yughatihi kama qila as-sakha'u tasattar bisakha'i fa kullu aibin yughatihi kama qila as-sakha'u malan yake cewa ka ruha ma kanka asiri ta hanyar yawan yin kyauta domin dukkanin aibi yawan yin kyauta yana liƙe sa a ɗabi'an mutane wanda yake yawan alkhairi mutane suna gafaltuwa suna mantawa da aibinsa da za ka ma mutum lahi sai ka yawaita mishi kyauta to za ka ga wannan lahin da kai masa ya manta sa kuma wannan ba a wajen mutane ba hatta a wajen allah maɗaukakin sarki yawan sadaka yana liƙe lahi a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-sadaqatu tutfi'u al-khati'a kama tutfi'u an-nar kama tutfi'u kama yutfi'u al-ma'u an-nar yawan sadaka yana liƙe yana kashe laihi kamar yanda ruwa suke kashe wuta ashe yawan kyauta alkhairi yawan kyauta kuma musamman a cikin watan Ramadan ya zo a hadisi كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان wanzu Allah ya kasance ya fi kowa yawan kyauta kuma lokacin da yi yawan kyauta shine lokacin Ramadan a lokacin yana yawan kyauta fiye da iska wannan iska da muke shekawa kenan a lokacin Ramadan yana da kyau mu yawaita yawan kyauta mu yawaita yawan sadaka komi talaucinka ka yi kokari dai ka yi daidai gwargwado li yunfiq du sa'atin min sa'ati kuma a wajen yin sadaka kada ka kasance kamar iccen giginya na nisa kan sha inuwarka ko kuma kada ka kasance kamar indororo ba ka ba gida sai daji a wajen sadaka ana so ka fara da na kusa gare ka yas'aluna kama za yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin suna tambayar ka me ya kamata su yi kyauta da shi Allah ya ce ku yi kyauta ta alkhairi kuma abinda za ku kyauta da shi na alkhairi ya kasance ku fara da iyayenku da makusantanku wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaysa game da sadaka sai ke cewa ibda bi nafsika thumma biman ta'ud ka fara da kanka sannan da wanda yake karkashin ciyarwarka kenan ashe ko danginka ko makusantanka ka ba su ma sadaka kai wannan shine kenan muna fata Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon kyautatawa daidai gwargwadon iyawarmu idan ba a manta ba ka wanda muka yi bayani wannan shine darasi na farko za mu tashi a cikin kitabu tahara littafi mai bayani akan at-tahara me ake ce ma at-tahara at-tahara shine an-nazaha shine at-tahara ko kuma an-nazafa tsarki tsabta tsarki kala biyu ne akwai الطهارة الحسية أكوي الطهارة المعنوية tsarki wanda yake sananne da kuma tsarki wanda yake ɓoyayye tsarki wanda yake sananne shine tsarki daga dauɗa ko ƙazanta shi kuma tsarki wanda yake ɓoyayye shine tsarkin zuciya wanda shine mafifici tazkiyatun nafs mutum ya tsarkake zuciyarsa daga shirka mutum ya tsarkake zuciyarsa daga kyama daga hasada da kiyayya da abin da ya kama da haka wannan ita ke cewa an-nazafatu ko at-tahara al-ma'nawiyya wancan tsarki na alhisiya kala biyu ne akwai nazafatu min alhadas akwai annazafatu ko at-taharatu min alhadas da at-taharatu min alkhabas tsarki daga kazanta ta tufafi da tsarki daga kazanta ta jiki ina tsammani daga wannan ne ko salahuddin kamar wannan ne baya so eh bari a sashi tsarki na tufa da tsarki na jiki tsarki na jiki tsarki daga hutsari tsarki daga kashi da abin da ya kama da haka to kenan wannan littafi shi kuma littafi ne na hukunce-hukunce na fikihu kenan tsarkin da zai yi bayani shine tsarki na jiki ba tsarki na zuciya ba mala ya ce kitabu tahara babi na farko da malam ya fara shine babu takhalli inda qada'il haja babi mai bayani akan keɓantuwa a wajen biyan bukata ma'ana in mutum zai yin hutsari ko kashi ana so keɓance حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد إن نهي عبد العزيز بن محمد عن محمد يعني ابن عمر معناه دقى محمد أو عمر عن أبي سلمة دقى أبو سلمة عن المغيرة بن شعبة daga mugira dan shu'ba annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah kana idza zahaba al-madhhaba ya kasance idan ya shi a wurin tahiya ma'ana wurin tahiya ban daki abada yana yin nisa ma'ana idan zai je biyan bukatar sai yana yin nisa daga mutane malaki hadisul hasanun sahih ta'un wa ya rawaito sa kenan tirmizi sinun wa a nasa'i si shi ma nasa'in ne amma a cikin almushtaba ja wayar rawaito sa ibnu majah ni wayar rawaito sa a addarami dai ko a addarami jayyid na maimaita wannan yankin saboda akwai wanda da wannan karatun ne shi zumuntuwa na farko gare shi tunda daga baya zamu mai da wannan karatun shine na farko wancan mai yiwa ku yi shi cikin na ɗari da wani abu wanda muka gabatar insha Allah jayyid kenan wanda yake da irin wannan littafin zai rika ganin irin wannan rumuz wannan haruffan to ga ma'anar su nan haddathana musaddad ibn musarhad haddathana isa ya ba mu labari musaddad dan musarhad ya ba mu labari isa bin yunus akhbarana isma'il ibn abdul malik ya ba mu labari isma'il dan abdul malik an abi zubair daga abu zubair an jabir ibn abdullah daga jabir dan abdullahi أن النبي صلى الله عليه وسلم للي من الله كان إذا أراد البرازة يا كسنتي إذن يسو biyan buƙatarsa an gane ko alburazi shine tahiyya yin kashi ko hutsari idan ya so biyan buƙatarsa in talaka yana tahiyya hatta la yarahu ahadun har sai kowa baya ganin sa an gane da kyau ko ashe wannan hadisin mai suke nuna muna ana son lokacin da zaka biya bukatar ka kai yanda zaka yi kada kowa ya ganka wannan shine kenan babu rajuli yatabawwa li bawlihi babu mai bayani akan mutum in zai yi hutsari to ya zabi wuri shine at-tabawwu ay al-ikhtiyar mutum in zai yi hutsari ya zabi inda ya dace ya hutsarin حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا أبو التياح قال يتي حدثني شيخ وللتيز يا باني لاباري قال يتي لما قدم عبد الله بن ابن عباس البصرة لوكة عند عبد الله بن عباس يزو بصرة سنن غريني فكان يحدث عن أبي موسى سيكا سنتينا بعد لاباري دق أبو موسى فكتب عبد الله إلى أبي موسى سي عبد الله يربط إزوى أبو موسى يسأله ينا تنبيس عن أشياء جميد وسو أبو بوا fakataba ilaihi abu musa sai abu musa al'ash'ari ya rubuta zuwa gare sa inni kuntu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam za ta yaumin lallai ni na kasance tare da ma'aikin Allah a wata rana fa'ara da an yabula sai ya so ya yi hutsari fa'ata damithan fi asli jidarin sai ya zo a wani wuri damith abinda ake ce ma makanun damith huwa makanun layin a gairu jaf shine wuri wanda yake da tabshi ba wuri mai hoko ba an gane ko kenan sai ya zo wuri wanda yake da tabshi fi asli jidarin a ƙasan wata gina fabala sai ya hutsari sun makala sallahu alaihi wasallam sannan sai mazan Allah ya ce idan arada ahadukum an yabula idan ɗayanku ya so ya yi hutsari falyartad li baulihi ay falyahtar falyartad li baulihi to ya zaɓa domin yin hutsarinsa maudi'an wuri wanda ya dace sai dai hadisi hadisin bai inganta ba amma ma'anar shi tana da kyawu idan mutum zai hutsari na da kyau ya zaɓi inda ya dace ya hutsari kada ka zo ka yi wajen hoko kana yi hutsarin na komo maka ko kuma a cikin duwatsu dukkaninsu akwai tauri kana iya yana, yana komo maka musamman inda tsaye kake yi za mu gani a gaba ya, ya halatta a yi hutsari da tsaye ko bai halatta ba babu ma ya ƙolin rajulu ila idha dakhala al-khala'a babu mai bayani akan abun da mutum zai ce idan zai shiga ban ɗaki ya zo madi amma ana nuhin meke da suna mudari an gane da kyau ko? gayit kenan kahin mutum ya shiga mi ya kamata ya ce a ban ɗaki حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا حماد بن زيد وعبد الوارث بن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال دقى أنس بن مالك ياتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء manzo Allah ya kasance idan zai shiga ban daki qala yana cewa an hammadin daga hammad kenan hammad yake cewa manzo Allah yana cewa Allahumma inni a'udhu bika ya Allah ina neman tsarinka wa qala an abdul warith kuma ya ce daga abdul warith qala yana cewa a'udhu billahi kenan wata riwaya yana cewa Allahumma inni a'udhu bika wata riwaya yana cewa a'udhu billahi min alkhubuthi wal khaba'ith ina neman tsarin Allah daga alkhubuth sune aljannu maza wal khaba'ith da aljannu mata حدثنا الحسن بن عمرو يعني السدوسي حدثنا وكيء عن شعبة عن عبد العزيز هو ابن صهيب عن أنس بهذا الحديث يا رويتو لك أنس وانا حديث قالت اللهم إني أعوذ بك شيء الرواية شيء وقال شعبة شعبة يتي وقال مرة وترم ينتي وأعوذ بالله وقال وهيب أن عبد العزيز أو وهاب يتي دقى عبد العزيز فليتعوذ بالله معنى إذا متن يزو شقابا آكي تو ينمي تساري دقى أل ينمي تساري ألا دقى الجنو مزاد ماتا حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا شعبة أن قتاده عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الحشوش مختضرة للي ونن باين لكن شيني حشوش أي الخلاء للي وإنن باين لكن وإنن بن لكن محتضرة ما سهلرت أنا حلرت السوء معنى الجنون حلرت السوء محتضرة الجنود شيطان سنا حلرت السوء سنا زوا وجنسو fa'iza ata a hadukumul khala'a da haka idan ɗayanku ya zo wajen keɓancewa ban ɗaki faliyakul ya ce a billahi min alkhubuthi wal khaba'if ina neman tsarin Allah daga aljanu maza da aljanu mata wannan hadisan dukkanin su ingantattu ne wannan hadisan bi mukhtalafi riwayatihim suna bayani akan addu'ar da ake kamin a shiga ban ɗaki riwayoyi sun zo guda biyu akwai wanda ake cewa a'udhu billahi minal khubuthi wal khaba'ith akwai kuma wanda ake cewa Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith duk yanda kace yayi kuma ka wata ranka rika canzawa shi aka hiso domin al ibadatul waridatu ala wujuhin mutanawwi'a tuf'alu ala jami'i wujuhiha fi awqatin mukhtalifa duk ibada da ta zo da yanayi daban-daban to ana son a rika yin wataran wanga yanayi wataran wanga yanayi wata ran ka zo sai ka ce Allahumma a'udhu bika Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith wata ran kuma sai ka ce a'udhu billahi min al-khubuthi wal khaba'ith Allah daga cikin ku akwai wanda ya san wannan addu'a kala biyu ce in ba yau ba kun ga amfanin karatu ko an gane da kyau ko shine amfanin karatu kullum in kana yi karuwa kake yi kullum in kana yi karuwa kake yi jayyid aha akwai matsala shine wai shin sai ban daki kawai ake wannan addu'ar malamai suka ce idan aka ce alkhala'a ana nuhin duk inda mutum zai kebancewa don biyan bukata ashe ba dole sai ban daki ba ko da cikin daji ne kake ka zo zaka tsugunna wato kamin ka tsugunna ka ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is kai addu'ar kenan ba dole sai ban daki ba ko da waje ne zaka yi domin shaidannu suna son su ga al'auran mutum daga lokacin da mutum ya bude shi su rugo da gudu don su yi kallo an gane ko in mace ce in ka birge ta ka biya mata bukatarta domin akwai akwai aljannu mata masu auren maza suna mata wannan ai kuma san su ko shi yahi yawa namiji aljani ya auri mace ya hana mata aure to duka wannan ta hanyar ban daki aljannu suna sha'awar mutum to kenan lokacin da mutum ya lejimci wannan addu'o'in kamar ya sama kan shi katanga ne daga gare su wannan shine kenan mala yace babu karahiyati al-istiqbal al-qiblati inda qada'i al-haja babi mai bayani akan makruhi ne an kyamaci mutum ya fuskanci al-qibla a wajen biyan bukata in aka ce al-qibla shine inda ake kallo ana sallah ba gabas ba kamar yadda Hausa ake cewa hausa suna cewa gabas ne don munan kasar hausa mafi yawanci gabas ne alkibla take malici haddasana musaddad ibn musarhadin haddasana abu muawiyata an al-a'mash an ibrahim an abdurrahman bin yazid an salmana qala yace qila lahu anti masa laqad allamakum nabiyyukum kull shay'in haqiqa annabinku ya koya muku komai hatta al-khira'ata hatta ma ladabin shiga ban ɗaki shine alkhira'a adabut takhalli qala yace ajal eh tabbas laqad nahana sallallahu alaihi wa sallam haqiqa manzon Allah ya hana muna an nastaqbil alqiblata mu fuskanci alqibla bi gha'itin da kashi aw bawlin ko kuma hutsari wa alla nastanjiya bil yamini kuma kada mu riƙa wanke abin da muka yi a banɗaki da dama wa Allah ya stanjiya ahaduna bi aƙalla min salatati ahjarin kuma kada ɗayanmu ya wanke abin da ya yi da ƙasa ga dutse guda uku au ya stanjiya bi raji'in ko kuma ya yi istinja'i ma'ana ya goge hutsarin da ya yi ko kashi bi raji'in da kashi da naman kashin dabbobi shine raje awa asmin ko kuma kashi wannan hadisin kenan ɗaya daga cikin yahudawa ne yake yaban musulunci a laraba ke cewa alhaqqu ma shahidahu al'adu gaskiya mafi girma ita ce wadda makiyin kama ya tabbatar maka da ita mana ba yahudi ne yake yaban musulunci ke cewa kai amma ko musulmai kun ji daɗin ku annabinku ya koya muku komi hatta ma yanayin shiga ban hatta ma ladabi na ban ɗaki sai salman ya ƙara masa zawo da ruwa ya ƙara ma zawo ruwa ya ce eh tabbas haka ne ya koya mana in zaka shiga ban ɗaki ka shiga a ciki kada ka wanke da abun da ka yi da dama sannan kuma kada ka karce ko ka goge hutsarinka da ƙasa ga dutse guda uku ko kuma ka goge ko ka karce da ƙashi ko kuma kashin dabbobi za mu ga me yasa aka hana gogewa da ƙashi da kashin dabbobi مالك حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا ابن المبارك عن محمد بن عجلان عن القعقاء بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد مزع الله يتني كوان متأيما مأيفي نكي غريكو وعلمكم إنا إلما تردكو fa'iza ata ahadukumul ga'ita idan ɗayanku ya zo wajen yin kashi fala ya stakbilil ƙibla to kada ya fuskanci alƙibla wala ya stadbirha kuma kada ya ba ta baya wala ya statib biyaminihi kuma kada ya goge abinda ya yi ko ya wanke abinda ya yi da hannunsa na dama wa kana ya umuru bi talatati ahjarin kuma za Allah ya kasance yana umarni a wajen goge ko karje gashi a yi da dutse guda uku wa yanha anir rausi kuma yana hani akan agoge da da da suna kashin dabbobi warrimma da kuma arrimma arrimma shine kashi an gane da kyau ko wannan hadisin yana ƙara tabbatar mun da wancan daga cikin abin da muka samu a cikin wannan hadisi shine ashe wanda yake ilmantar da kai kawai matsayin me yake a gare ka kawai matsayin ma'aifi yake a gare ka gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni a matsayin ma'aifi nake a gare ku dan me yasa sai manzo Allah yake dalilin dan ina ilmantar da ku wannan shine kenan shine wani wani malami yake cewa ufaddilu ustadi ala fadli waladi wa inna lani min walidayya sharafu au kama qala yace ina hihita malami na wanda yake ilmantar da ni addini akan iyayena dan saboda su iyayena sun kawo ni duniya ne amma wanda ya koya mini zaman duniyar da kuma tserata a lahira shine malamina wannan shine kenan jayyid malai yace haddathana musaddad ibn musarhadin haddathana sufyan an az-zuhri an ata ibn yazid al-laythi an abi ayyuba daga abu ayyub riwayatan kinan ya rawaito qala yace ma'ana ya rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala yace idza ataytumul gha'ita idan kuka zo a yin kashi ko kuka zo a wajen yin kashi fala tastaqbilul qibla kada ku fuskanci alqibla bi gha'itin da yin kashi wala baulin ko kuma hutsari walakin sharriqu aw gharribu sai dai ku fuskanci gabas ko ku fuskanci yamma da Allah a rika kashe salulun ne ana takura muna a rika kashe salulun ne wannan karatun ina tabbatar muku wanda suke bibiye shi ta wannan kafofin sun yi yawa akan wanda suke gaban mu jayyid aha mala yace faqadimna sham sai muka zo sham kenan kada mutun ya fuskanci alqibla a wajen yin kashi ko hutsari sai ce walakin sharriqu aw gharribu sai dai ku kalli gabas ko kuma ku kalli yamma domin su a lokacin alƙibla su shine kudu da arewa to shi yasa sai manzo Allah ya ce musu ku kalli gabas da yamma mu kuma anan sai mu ce ku kalli ina ku kalli kudu da arewa tunda mu gaba alƙibla mu ita ce gabas da yamma malai ce faƙadimna shama fawajen na marahi da ƙadbuni ya ƙibala sai muka zo a sham ƙasar sham sai muka isko ban ɗaki an gina su ƙibalal ƙibala suna fuskantar alƙibla fakunna nan harifu an ha sai muka kasance muna karkatawa daga alƙiblar wa nastaghfirullah muna neman gafarar Allah kenan kun ga su sun kasance ma suna ganin kallon alƙibla a wajen yin a wajen biyan bukata kamar laihi ne hatta in suka yi a cikin larura ma ko uzuri suna neman Allah ya gafarta musu akan abin da suka yi amma sai dai wannan hadisin zamu ga nan gaba shi in a cikin gina ne inda mutum yake a cikin ban ɗaki ne wadda ban ɗakin gina an kewaye ban ɗakin shin yana da dama ya kalli alƙibla ko bai da dama مالك حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أمر بن يحيى عن أبي زيد عن معقل بن أبي معقل الأسدي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين manzon Allah ya yi hani akan mu fuskanci alƙibla guda biyu alƙibla guda biyu shine inda ake kallo a wajen sallah da inda ake ba baya aham bi baulin a wajen yin hutsari a waghaitin ko kuma kashi qala abu daud abu daud yace wa abu zaid da abu zaid huwa maula bani sa'laba yace wanda ya rawaito wannan hadisin shine maula na banu sa'laba sai dai hadisi ne muke da suna munkar cewa alqiblataini abinda ya tabbata shine alqibla ita ce riwaya mafi inganci shi yasa ya zamanto munkar مالك حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا صفوان بن عيسى عن الحسن بن زكوان عن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر na ga ibnu umar anakhara hilatahu ya kwantar da taguwarsa mustaqbil alqibla yana fuskantar alqibla thumma jalasa yabulu ilaiha sannan sai ya zamna yana hutsari alhali yana fuskantar ta fakultu sai nace ya aba abdurrahman ya kai abu abdurrahman alaysa qad nuhiya an hada shin ba an hana wannan ba yin hutsari ana fuskantar alqibla qala bala sai ce eh haka ne innama nuhiya an dhalika fil fada ai an hana kallon alqibla ne in a cikin hili ne ina an hana wannan ne in a cikin hili ne shine alfada fa idza kana bainaka wa bainal qiblati shay'un idan ya kasance tsakaninka da alqibla akwai wani abu da ya asur da ya suturta ka yasturuka da ya suturta ka fala ba'sa to babu lahi dan ka kalli alqibla abin da yake nuhi anan shine ɗaya daga cikin tabi'ai ne ya ga ibnu umar a cikin balaguro akan taguwarsa ya so yin hutsari sai ya sabka ya kwantar da taguwarsa misali nan ne alqibla sai ya kwantar da taguwarsa haka sai ya komo bayan taguwar ya yi hutsari to shine sai wance yake cewa ba an hana yin hutsari ana kallon alƙibla ba to shine sai ce masa ai an hana wannan ne in ya kasance babu komai tsakaninka da alƙibla kin an gane da kyau ko a shi wannan hadisin sai ya nuna in cikin ban ne duk inda ka kalla ba ka da laifin komai wancan sahabin da ya ce mun isko a sham an yi ban suna kallon alƙibla shi bai san da wannan ba ne a lokacin shi yasa ya faɗi wannan amma idan ya kasance akwai sutura tsakaninka da alƙibla babu laihi don kakali alƙibla ka yi hutsari ko kashi wallahu ta'ala a'lam mali ce babu rukhsati fi zalika babu bayani akan rahusar da aka yi game da wannan ma'ana saukin da aka yi mutum ya yi hutsari ko da kai yana kallon alƙibla حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر قالت لقد ارتقيت على ظهر البيت ناهو أكن جدا أكن داكي مانا ناهو أكن داكي نكتنغا تجدا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سينغ منظن الله على لبنتين على لبنتين أكن برجي قدابيو yana nuhin ma'ana birgin da ake hau da ƙawahu in za a yi kashi kusan salanga tana da birgi guda biyu ka aza kwaha guda nan ka aza kwaha guda nan shine abin da yake nishi kenan sai na tsinkayi manzon Allah akan birgi guda biyu mustaqbila baitul maqdis yana fuskantar baitul maqdis ma'ana su a wajen su ita ce yamma yana fuskantar alqibla ta biyu ita ce inda ake ba bayan ana sallah li hajatihi a wajen biyan bukatar tasa kenan dai sai ya ga manzon Allah yana kallon inda ya hana a kalla a wajen yin kashi ko hutsari kenan anan sai ya gane cewa ashe in akwai katanga in akwai gina babu laifi dan ka kalli alqibla kana wannan حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال wannan hadisi na daga cikin hadisin da su Abdul Jabbar suke kawo suna cewa sahabbai sun raina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai halle kwan manzo Allah suke yana kashi subhanallah yanzu da Allah a cikin wannan hadisin ya nuna leƙon manzo Allah ne yake yi ya ne aka yi ya hau ne far accident ne an gane ko mana surfatan ne yana juyawa ya hau katanga sai yakin kayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya gayi wannan ne don saboda koyar da mu ladabi na me na ban daki na biyan bukata ya gayi wannan ne don ba da dalilin cewa ashe in cikin ban daki ne babu laifi ko da ka kalli ina ko da ka kalli alƙibla wannan shi ne kenan dama ka san shi ita magana in ka so sai ka juye ƙarya ta koma me ta koma gaskiya ko ka juye gaskiya ta koma ƙarya na'am yawa lokacin ma yana yaro sosai ibn umar lokacin yana yaro sosai bai ma balaga ba na'am حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق يحدث أن أباه بن صالح ناجي محمد بن إسحاق ينا بعد الأباري أن أبان بن صالح دق أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال دق جابر بن عبد الله ياتي naha nabiyullahi an nastaqbil alqiblata annabin Allah ya hana mu fuskanci alqibla bi baulin idan muna hutsari fara'aituhu sai na gansa kabla an yuqbada kamin a ɗauki rayuwarsa bi amin da shekara guda yastaqbiluha yana fuskantar alqiblar amma a ina a ban daki a takeice wannan shi ke nuna rahusar da aka yi game da wannan don me yasa aka hana fuskantar alkibla a wajen hutsari ko kashi don saboda girmamawa an gane da kyau ko inda kake kallo ka yi sallah to ya kamata a ce inda za ka kallo ka yi kashi ko hutsari ba ɗaya ba ne da shi mala ce babu kaifar takashufu inda alhaja babu mai bayani akan kaifar takashuf ma'ana ya ake kwari wando ko zane ko lage ko bance lokacin da za a je yin kashi ko hutsari shine a takashuf ya ya kamata mutum ya yaye kayansa lokacin da zai biyan bukatarsa an gane da ke ko wannan shine musulunci ba abin da musulunci bai bai koya muna ba ka je wai hatta yanda ma za ka kwashe wandonka ko zane yanda in za ka biya bukata an koya maka مالك حدثنا زهير بن حرب حدثنا وكيع عن الأعمش الرجل عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة للي من ظاء الله يكسنتي إن يصوبي بكاترسا لا يرفع ثوبه بايا دقي كاينسا حتى يدنو من الأرض حتى يكسا كسا معنى سيا درقسا يا دوكا سنن سيا كواري سيا كواري زننسا قال يتي قال أبو داود أبو داود رواه عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس بن مالك وهو ضعيف سيدي شيوان الرواية وميكر سنة عبد السلام بن حرب كنن ضعيفي ne ma'ana yana da rauni ba a karban hadisinsa sosai ko kuma kai tsaye qala abu isa ar-rimli abu isa ar-rimli yace haddathana ahmad ibn al-walid حدثنا عمرو بن عون اخبرنا عبد السلام به عبد السلام ya bamu labarin shi sai dai ita wannan riwaya ta inganta kina hadisin isnadi bi ke gare sa isnadin da ya inganta da isnadin da bai mi ba bai inganta ba to ko wanda bai inganta mutum da an samu wanda ya inganta sai ya kasance hasanun li ghairihi an gane da kyau ko dai a takeice dai ladabi sai ka kai kasa in dukawa ne zaka yi sannan ka yayi kayan naka dukkanin shi dai ana koya mana kula da al'auran muce ɗaya daga cikin sahabbai ya tambayi manzo Allah game da al'aura al'aurar shi sai ke cewa ka kare al'aurar ka yanda ka iya daidai gwargwadon ƙarhin ka kada ka nuna ta ga kowa in ba ga matarka ba an gane da kyau ko wannan wata falala ce da mata take banta da ita akan sauran mutane ba wanda ya halatta ya ga al'aurar ka in ba wa ba in ba matarka ba mala ce babu karahiyatil kalami inda alhaja babu mai bayani akan ana kyamar magana a wajen biyan bukata a lokacin da mutum yake hutsari ko kashi ba a so yawaita magana ko ya rika hira mala ce haddathana ubaidullahi bin umara bin maisara haddathana ibn mahdi haddathana ikrimatu bin ammarin عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض قال حدثني أبو سعيد أبو سعيد يابان الأباري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم الزن ألا يناتيوا لا يخرج لا يخرج الرجلان kada kada mutane guda biyu su hito yadribanil gha'ita suna yin ayyaqdiyanil gha'ita suna yin kashi ko kuma suna biyan bukatarsu kashifina an auratihima alhali sun yaye al'aurarsu ya tahaddatha ne kuma suna hira fa inna allaha azza wa jalla yamqutu ala zalika domin allah maɗaukaki yana kyamar haka kuna kashi kuna hira qala abu daud abu daud ce hadha lam yusnidhu illa ikrimatu ibn amma babu wanda ya jingina sa zuwa ga manzon Allah in ba ikirima dan ammar ba kenan hadisin yakan iya kasance jingina su zuwa ga manzon Allah da'ifi ne kai tsaye amma jingina sa ga ɗaya daga cikin magabata ya inganta an gane da kyau ko kinan ana ana kyamar lokacin da ake biyan bukata a rika hira in ba larura ba malaci babu a yaruddu salama wa huwa yabul ba mai bayani wai shin mutum zai mai da sallama in yana hutsari kana hutsari aka maka sallama shin ya halatta ka mai da sallama حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة قال سكتي حدثنا عمر بن سعد عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال دقى ابن عمر ياتي مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول wani mutum ya biya wajen ma'aikin Allah alhali manzon Allah yana hutsari fa sallama alaihi sai masa sallama fa lam yarudda alaihi sai manzon Allah bai mayar masa da sallama ba qala abu daud abu daud yace wa ruwiya an ibn umara wa ghairihi kuma an rawaito daga ibn umar da ma wanda ba shi ba annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam akan cewa manzon Allah tayammama yayi tayammama summa radda ala ar-rajul salam sannan sai ya mayar da sallama ga mutuna yanda hadisin yake shine manzon Allah yana biyan bukatar sai wani mutum ya biyo aka yi kai tsaye ya biyo dai tsinkayi manzon Allah sai manzon Allah sallama sai manzon Allah bai amsa ba sai mutunan abin ya dame sa ya ma yi tsaye na wa manzan Allah sallama bai amsa ba to ka a zo wani lahi na ma manzan Allah sallahu alaihi wasallam manzan Allah na karewa sai ya yi sauri ya yi taimama sai ya mai masa da sallama domin yana daga cikin ladabi na manzan Allah sallahu alaihi wasallam baya ambaton sunan Allah madaukakin sarki sai yana da me yana da sarki sai inda larura an gaye da kyau ko wannan shine kenan ba dole bane amma an yi so ka rika lazimtar tsarki lokacin da za ka ambaci sunan Allah maɗaukakin sarki kenan wannan yana nuna dai ashe a cikin ban ɗaki ba a ambatan sunan Allah kowanne irin suna mala yace haddathana muhammad ibn al-musanna haddathana abdul a'la haddathana sa'id an qatada an al-hasan an hudayn ibn al-munziri abi sasan عن المهاجرين عن المهاجر بن قنفذ annahu atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen ma'aikin Allah wa huwa yabuli yana hutsari fa sallama alaihi sai masa sallama falam yarudda alaihi sai manzo Allah bai mayar masa ba hatta tawadda'a har sai da ma manzo Allah ya je arwalla thumma atadara ilaihi sannan sai manzo Allah ya basa uzuri an gane ko manzo Allah ya nuna masa ga abin da yasa mun karba maka ba fa qala sai ce inni karihtu an adhkura Allah azza wa jalla ni na kyamaci in ambaci sunan Allah maɗaukakin sarki illa ala tuhurin sai da tsarki kenan kun ga sai nuna ba mi bane ba haramun bane dan baka da tsarki ka ambaci sunan Allah tunda manzo Allah ce akrahu ni ina kyama ya ce kyama kun ba haramun bane wannan hadisin dai yana ƙara tabbatar mun da idan mutum yana kashi ko yana ban daki to ba a so ya ambaci duk abin da yake da alaka da Allah maɗaukakin sarki sallama ko abin da ya kama da haka akwai waɗan shiga an turfarantais wani wani mushen ƙauye ne da ina tuna da wannan wannan kisa sai na yi dariya wani mushen ƙauye ne ɗaliban shi to kasan 'yan ƙauye su saba da sallama ba sai su biyo su wuce shi a cikin fada ba su mishi sallama yanzu da aka je ikwal sai ba su kashi ce in kuka sake zuwa kuka biyo a wuri na bukumi da sallama ba sai na ba ku kashi sai an ga in an ga mai sai ba zakuwa ake a ce assalamu alaikum banjur mai sai an gane ko ko bansar mai sai yanzu an yi kwana biyu wata ran kun san kawai ba baban daki ke da kai ba cikin daji ne ake sayan kaji yara sun dawo daga gona su suka tsinkaye mai sai can bayan bayan wani ice yana yana kashi yara sai da suka je yana tsinkaye yaran sai ya fara dan kewaya su kuma yaran sai biyo shi suke yi sai da suka zo zai suka ce ban sar messi messi suka tai yanzu da aka koma na kwallon da sai ya ce to ko ina amma ban da yan ga messi yana kashi wannan shine kenan a takaice dai me yake da suna lokacin da ake kashi yana da kyau a lazimci yin shiru sai dai malamai su tattauna dangane da bismillah wajen yin arwallah tunda akwai malaman da suke gani za mu gani a nan gaba akwai malaman da suke gani sharaɗi ne daga cikin karɓar arwallah mutum ya arwallah bai ce bismillah ya bayyana arwallah akwai masu wannan ra'ayi kuma suna dalili za mu gani dai a gaba to sai suke cewa ya halatta idan za ka yi arwalla ka yi bismillah amma ba tare da ka hudu iska ba ko sauti sai dai ka motsa bakinka ganin na ce bismillah amma baki na kawai labba na kawai na motsa sauti bai fito ba suka ce ya halatta tunda ai magana aka hana ita kuma magana ba a ce mata magana sai ne sai sauti ya hoto an gane da kyau ko kenan dalilin wannan ya halatta a wajen arwalla ka motsa bakinka da bismillah don kauce ma hadisin da ya nuna rashin karbar arwalla in ba a yi bismillah ba mala ce babun fi rajuli yadhkurullah ta'ala ala ghairi ala ghairi tuhurin bayan bayani akan game da mutunan da zai ambaci suna Allah ba tare da yana da tsarki ba ma'ana wannan babin zai nuna muna ashe ya halatta ko baka da tsarki inda larura ka ambaci sunan Allah madaukakin sarki haddathana Muhammad ibn al-Ala haddathana ibn Abi Za'idata an abihi an Khalid ibn Salama ya'ni al-Fa'fa yana nuhin Khalid bin Salama al-Fa'fa عن البه عن البهي عن عروة عن عائشة قالت دق عائشة تاتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل أحيانه manzo Allah ya kasance yana ambaton Allah madaukakin sarki a kowanne daga cikin halayensa ahyanihi ay ahwalihi a kowanne hali yake yana ambaton Allah madaukakin sarki kenan kun ga wannan ya zama to amun kowanne hali manzo Allah yake na sarki ko na rashin sarki yana ambaton Allah madaukakin sarki kenan sai nuna ashe rashin sarki baya hana ka ambaton Allah sai dai an hiso kai kokari ka tsarkaka sannan ka ambaci Allah hatta karatun Qur'ani ya halatta ko baka da tsarki sai dai ba za ka dauki Qur'anin bane an gane ko ko Qur'anin wanda yake kamili kammalalle duk da shi ma wannan akwai ikhtilafi a tsakanin malumai amma abin da ya alkhairi akwai alzimci wannan mala ce babul khatami a abin da suka yi ikhtilafi a shi bangaren arwalla ne ba bangaren kun san tsarki daban a ruwan daban an gane ko kana aika kasance ba ka da tsarki in ba ka da tsarki ba a mazancin a ruwan amma kana aika kasance kana da tsarki amma ba ka da ni ba ka da arwalla ya sha bamban arwalla ne suka yi bambanci suka sha bamban dole sai da arwalla ake dokan qur'ani ko kuma a ko ba arwalla inda kana da tsarki kana dokan qur'ani to in ba ka da tsarki shi wannan kata'an ne baya halatta dokan qur'ani a kai tsaye mala ya ce babul khatami ya kunu fihi zikrullahi babu mai bayani akan zoben da yake dauke da sunan Allah ya dukulu bihil khala da za a shiga ban daki da shi ana hal ya halatta zoben da yake da sunan Allah ka shiga ban daki da shi mala ya ce haddasa nasr ibn ali an abi ali al-hanafi an hammamin عن ابن جريج عن الزهري عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء manzon Allah ya kasance idan zai shiga ban ɗaki wada a khatamahu yana aji zobensa kala abu dawud abu dawud ya ce hada hadisun munkar wannan hadisi ne munkar wa inna ma yu'rafu an ibn jurayjin an ziyad ibn sa'din abinda aka sani juraij yana rawaitowa ne daga ziyad bin sa'ad an zuhuri daga zuhuri an anasin daga anas annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam akan cewa lalle manzo Allah ittakhadha khataman min waraqin ya riki zobe yayi zobe na zinariya na azurfa shine warq yayi zobe na azurfa thumma alqahu sannan sai jiwa da zoben wal wahmu fihi min hammamin wahamin da aka samu na juye hadisin daga hammam ne walam yarwihi illa hammam kun babu wanda ya rawaito wannan hadisin da wancan lafazin in ba hammam ba wannan hadisin duk da munkar ne amma ya tabbata asira akan cewa manzo Allah yana da zobe guda biyu manzo Allah yana da zobe guda nawa guda biyu zobe gudan yana sanya sa ko ina yake yana yana da yana sai da zoben zoben gudan shi kuma a matsayin al-khatam yake kashi an gane da kyau ko to shine wanda manzo Allah bai shiga da shi ban daki domin zoben abin da ke a cikin sa shine Muhammadun Rasulullah kuma yanda rubutun yake shine daga sama aka faro Allahu Muhammad Rasulun an gane da kyau ko Allahu eh, Allahu Rasul Muhammad Allahu Rasul Muhammad in ka karanta daga sama ka yi kasa to shirka ne domin in ka karanta daga sama abin da zai baka shine Allahu Rasul Muhammadin subhanallah Allah dan aiken wa dan aike Muhammad kenan kaga in baka san hadisin ba in ka gani irin wannan sai ka ce to ya aka yi hakan ga a'a da ƙasa ake karantowa abin da ya samu za Allah ya ce a rubuta sunan Allahu daga sama a rubuta sunan Allahu daga sama don saboda girmamawa ga sunan Allah don saboda zo mai tambarinsa karami ne ba a iya a rubuta muhammadu rasulullah a laye lokaci guda sai dai dole a yi shi harafi kalima-kalima kalima ta farko kalima ta biyu kalima ta uku to yin aka ce a rubuta muhammadu rasulullah kalima ta uku dole ita ce wa ita ce allahu kuma dole ita ta kasance a ina ƙasa to don girmama sunan allah sai manzo allah ya ce a sa allahun sama shi kuma sai a sa shi can ƙasa manzon ko an gane ba ashe wannan da manzon Allah ya don girmama Allah madaukakin sarki ne wannan zobin hatta a yanzu kasashen laraba suna saida shi ko a shekaran jiya ina kallon tele na ga wani balarabe da shi an nuno shi Allahu rasulu Muhammad ai Muhammadun rasulullah kenan da kasa zaka karanto ba daga sama ba mala yace babul istibra'i min al-bawl kiran wannan shine zoben da manzo Allah bai shiga da shi ban daki dan saboda yana dauke da sunan Allah babi mai bayani akan al-istibra'u min al-bawl ai mutum yayi kokari ya barranta daga hutsari mana kada kai sake kamai da al'auraka alhali hutsari bai kare ba shine ma'anan barranta daga hutsari maliki haddathana zuhair ibn harbin wa hannad ibn sariri قال سكتي حدثنا وكيء حدثنا الأعمش قال يتي سمعت مجاهدا ناجي مجاهد يحدث عن طاووس ينا بعد الأبادي دق طاووس عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين مزا الله يا بيا أوجه وسو قبر برا قدابيو فقال سيتي إنهما يعذبان wannan kaburburan ana yi musu azaba wa ma yu'azzabani fi kabirin kuma ba don wani babban abu ba ne ake musu azaba amma manzo Allah ya nuhin a wajenku ba don wani abu ba ne babba ake musu azaba a wajenku amma haza amma shi wannan kabarin na farko fakana la yastanzihu min al-bawli ya kasance baya tsarkaka da kyau daga hutsari in yana hutsari hutsarin bai ida ba sai ya maida al'aurar tasa sai ta rika zubo masa wa amma haza amma shi kuma wannan fakana yamshi bin namima ya kasance yana yawo na yada annamimanci gutsuru tsoma an gane da kyau ko sun ma'ada bi asibin sannan sai da'a bi asibin sannan sai manzon Allah ya kira da a kawo masa wani reshen dabino reshen iccen dabino ratabin danye fashaqqahu bisnaini sai ya raba iccen dabinon gida biyu ya tsaga shi thumma gharasa ala hadha wahidan sai ya dasa akan wannan kabarin daya wa ala hadha wahidin akan wannan daya wa qala sai ce la'allahu yukhaffafu anhuma mai yiwa za a sausauta musu da azaba malam yayi ba sa matukar wannan itacen guda biyu ba su bushe ba qala hannadun hannada yace yastatiru shi a riwayar hannada yace yastatiru ya kasance baya suturta kanshi daga hutsari ma'ana la yaj'alu bainahu wa baina bawlihi sutra mana baya kokarin kare kansa daga hutsari ya zubo masa makana yastanzihu kenan shi hannad maimakon yastanzihu sai ya kawo yastatiru an gane da kyau ko akwai malaman da suke fassara shi da cewa yastatiru ai baya suturta kansa lokacin da yake hutsari ma'ana babu ruwan shi mutane na kallon shi na hutsari amma riwaya fassarawar ta inganci shine ma'ana dai baya suturta kanshi daga hutsari yana hutsari hutsari na zubo masa ko kuma yayi hutsari bai bari hutsarin ya kare da kyau bai mai da al'awar shi don wanda wannan ita ce al'ada shi zai rika yin ibadu masu yawa babu me babu arwalla zai rika yin sallah babu arwalla domin hutsari ya huto arwalla ta lalace bayan arwalla ta lalace kuma kayan da kake sanye da su su ma sun lalace to shi sa azaba take tattare da wannan azaba mai tsanani wannan hadisin da ruwayoyin shi guda biyu dalili ne akan ka'ida da malamai suke cewa ar-riwayatu tufassiru ba'daha ba'dan ar-riwayatu tufassiru ba'daha ba'dan riwayoyi suna fassara juna kun gani da aka ce yastanzihu sai aka zo a wata riwaya yastatiru sai aka ƙara fassara mana shi riwaya ta zo yastatiru in ba gane yastatiru ba yastanzihu baya tsarkake kansa yanda ya kamata daga hutsari حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه يا رويتو daga manzo Allah a ma'anar wannan hadisin qala yace la yastatiru min bawlihi baya suturta kanshi daga hutsarinsa wa qala abu muawiya yastanzihu shi ma a riwayar abu muawiya yastanzihu dukkanin su dai a ma'anan su guda a takeice wannan hadisin suna nuna muna yana daga cikin manyan laihuka wanda suke jayo azabar kabari rishin tsarkaka daga hutsari da kuma annamimanci an gane ko wannan shine kenan an ce in shi mai bada labarin karya duba muni hanya kai makaho ya so gigara ya so annamimanci حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله عن عبد الرحمن بن حسنة قال انطلقت أنا وعمر بن الآص يتي ناتهني دا عمر بن الآص إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوى وجم من الله فخرج سيهت ومعه دركة tare da shi akwai daraka shine gano shine me ake ce mata bukliye eh ku bani da Hausa sunanta garkuwa wanda ake tarewa a wajen yaki tare takobi da abin da ya kama da haka a tare da shi ya huto da garkuwarsa sun mastatara biha sai wanzan Allah ya suturta kanshi da wannan garkuwar tasa ma'ana ya sa garkuwar a gabansa sun mabala sannan sai hutsari faƙulna sai muka ce unzuru ilaihi ku yi dubi zuwa gare sa ya bulu kama ta bulul mar'a yana hutsari kamar yanda mai yake da suna mace take hutsari fasami a zalika sai ya ji wannan faƙala sai ya ce alam ta'lamu ma laqiya sahibu bani isra'il shin ba san abunda mutunan banu isra'il ya haɗu da shi ba kanu idza asabahumul baulu sun kasance idan hutsari ya samu jikinsu ko kayansu qata'u ma asabahu al baulu suna yanki abunda hutsarin ya sama minhum daggare su fanahahum sai shi wannan mutunan daga cikin maluman yahudawa ya hana su yin wannan fa'uzziba fi qabrihi sai aka yi masa azaba a cikin kabarinsa dan ya hana su abinda Allah ya shar'anta musu qala abu daud abu daud yace qala mansurun mansur yace an abi wa'il an abi musa fi hadha alhadith qala jilda ahadihim idan hutsari ya samu watar dayan su sai an katse watar وقال عاصم عن أبي وائل عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga manzo Allah yace jasada ahadihim jikin ɗayan su wannan hadisin me yake nunawa saukin shari'a mu ta musulunci a lokacin husu yahudawa a shari'ar su idan hutsari ya tabi watar mutum me za a yi ba wankewa za a yi ba me za a yi yanke watar za a yi idan hutsari da gangan ya tabi kayanka an gane da kyau ko ko ma cikin kuskure tunda babu dalilin da ya nuna sun kuskure an dauke musu an gane da kyau ko idan hutsari ya tabi kayanka to wannan kayan sai kayan ke shi ka sako sabuwar gizina rassalla kai hutsari sai hutsari ya tabi gaban gizina an gane ko daidai nan ne to wannan wurin sai ka sace zo kayan ke shi kai hutsari sai hutsari ya tabi dan yatsanka to wannan dan yatsan sai an karkare shi fatan nan sai an karkare ta wannan ita ce shari'ar su an gane da kyau ko dama yana daga cikin hikima ta aiko manzon Allah wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihi daga cikin hikimar turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine tsananin da aka sa a cikin addinin yahudanci da nasaranci ya rage muna to daga cikin tsananin da shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta zo muna da shi in kai hutsari wankewa kawai zaka yi salum alu an gane da kyau ko kaga irin wannan hadisi in kana karanta su ka gode ma Allah da bai yi ka a lokacin Yahudawa malici babul bauli qa'iman babu mai bayani akan hukuncin yin hutsari daga tsaye حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قال سكتي حدثنا شعبة حاء تحويل السند من جاي أكن شوا حاء هنا نهي كمان كان بعد labari ne. ka ce wane ya bani labari shi ma ya ji wane yana cewa kai bayan shi ma akwai wane shi ma ya bani labari daga wane akan cewa sun ji wane yana cewa an gahe da kyau wannan shine tahwil tahwilu sanad na dan ƙara bayani shine dan wasu wannan shine darasin harko da za su yi tattare da mu kai ba ku ga min ba lokaci yayi ku zan kula da lokacin nan lokacin darasi na biyu yayi za mu katse kenan mu shiga darasi na biyu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله نعم تنبايا بيو سيما شغدر سينا بيو نعم بسم الله وعليكم السلام ورحمة الله مهم. يزو مهم. نعم za mu ga wannan maganar anan gaba za mu ganta anan gaba insha Allah kenan in muka shiga darasi in ban in naman ta sai ka abin ga jayyid na'am wajen suna amsa ma juna wani ya kama wangaye wangaye eh wannan meke da suna al'ada ce ba dole bane an gane da kyau ko babu wani laifi akai babu na lahi a kai zai iya shiga ma a cikin wata awonu alal birri wa takwa an gane ku ku taimaka a wajen albirri wa takwa akwai abin da yake a takwa kamar sallar tarawihi ka yi raka a takwas sai ka ba wani shi ma yi raka a takwas duka wannan yana daga cikin al-mu'awana alal birri wa takwa wallahu ta'ala a na ba a cewa sunna ne don saboda babu wani dalilin yin sunnancinsa sai dai a ce mubahun ne ya halatta a yi haka domin a lokacin umar da ya tashi game sahabbai a masallaci limami guda ya samu su shi kadai ke yin su na alaikum salam rahmatullah to in yayi haka ya taimaka ma kansa akan shedan tunda ita riya yana daga cikin riya ka yin abu don saboda gudun a ce riya kake yi an tambayi imam fudail bin iyad filif fudail bin iyad yana da wani kauli nasa yake cewa fi'lul ibadati li ajli an-nas riya'un wa tarkuha min ajlihim shirkun an gane ko yi abu don saboda mutane su gani riya ne kuma ka ƙi don saboda tsoron kada a ce kayi ita ma riya kai ita ma shirka kai domin ba a bari ba a yi sai dan wa sai dan Allah kun ba a bari sai dan wa sai dan Allah duk abin da zaka yi kai dai ka sa Allah gaba ridon nasi ghayatul la tudrak ita yarda mutane wata abu ce da ba duk yanda kai sai an ce sai an ce ba kai daidai ba wa man zal ladhi yanju minan nasi salima walau ghaba anhum baina hafatay nasrin wannan shine kenan su diwa ina ba da ina ba da misalin wannan wannan kamerakin da wannan karatun da muke allin alhamdulillah yana din muna ɗaya daga cikin wanda suka fara amfani da kafafen sadarwa wajen yada da'awa muna ɗaya daga cikin wanda suka yi wannan farko ba abinda mu jiya ba hatta a wannan masallacin ni ne wanda ya fara karatu ni na fara bude karatu a wannan masallacin da na fara bude karatu kuma ban fara shi ba sai da na samo kayan mi a farko mun fara daga daga baya muka samu kayan dauka har rigima muke da wasu nan a gaban masallacin za a dauki hudu ba don mi ana takura musu an gane da kyau ko alhali dokan nan da za a yi wanda za su amfana da wannan yahi wanda ma suke a cikin masallacin wannan shine kenan wannan shine in ka ce dan mutane za ka bar abu to ba za ka yi ba in ka ce kuma dan su za ka yi to kana cikin asara wannan shine kenan mu tashi a gaba na'am lokaci ya ya kamata mu shiga darasi na biyu na yawa kullaku na'am na juya ta na ga hullar tana dauda ne sai na daugo ta na gani ashe tana dauda to gaban inda nake aza goshi shine na ga ya dauda shi yasa na juya ta ko da yake kamera ba ta nan dauda ko Allah shi ne kenan ko da dauda ka in ka shiga kamera sai ta sai ta sai ta nuna ka da tsafta ina zuwa kaɗan bismillah je ko